idan kuma zama a cikin littafin mu a nahawarwa mun gama bayani a kan fiye mubari da yadda ake masa rafa'a da yadda ake masa nasuwa da yadda ake masa jirma imam kuma za da kana wa akwai kamar yadda muka saba mu kalli alƙa'ida سيتي الفوائد يمنع بالحديث سيتي تدخل كان على المبتدا والخبر كان كان شباب المبتدا إذا كل من إذا أكيد فيجي أكثر ذلك يمكن كنت تبين لك من العبارة المبتدا والخبر وهو جملة مفيدة تلك المبتدا والخبر وأكاد ذلك أنا سجن أبوه والحكمة الكتابة هذا بكتاب من ذلك وذلك سوى كان ثلاث يأتون ثلاث خبر فترفع الأول ويسمى معه سيتي ولا فرق رفع سيء أمتيش أمتين سننتا وتنسب الثانية ويسمى خبرها kuma sai ce mana biyu na saba sai a kira ta matsayin na kare ta amma sun da ake wannan bayani mun ka dawo ne ne da ba ليه قلت له ليه مرفوض نرفع ثم يقول تدخل كان قبل المبتدئ والخبر فترفع الاول ليس من الرسول لا من الرسول ولا كان ولا إذا مثال يقول البستان جميل ولكتب كان البستان جميلا wannan kare misali wannan mutum ba ko ka sani ba yanzu wannan kare sai ka zo da shi a cikin da tsora na na da ya tashi da shi ne ba ha shi ne ba da kun gane ko to to nan da ake wai san ma ma wai san ma خامسا وليه الحكي لي وانا وليه سمع وليه الحكي لي مغايرة الجمعة وإلا لا يكون فائدة ويطمت مع اسمها آتي إذا تقول لي إنه ممكن اسمها إذا لا يكون فائدة أي لا يكون فائدة أظن لا يكون فائدة ويسمى اسمها إذا لا يبالي سنتي ويسمى اسمها هذه كما تكلم أحسي ويسمى اسمه نعم فرد يا أبي kamar yaya ya laika da nuna so ga yake kowa wani sama ma da hasan wani sama huwa ya kudi gida kana kenan shi isma abu ko wani sami ne kuma shi ne da fata muke a yanzu samun birnin da gabon a samun malayin fatan mawar tsari su kaga kenan abubuwa shi yasa aka ce isu ba in ba daga za ta yi su mun gane ko to wata ne kusaniya kuma sai ce ba na biyu na ba wani ne rabu shi ne kaba ko musamman kabar ha sai a ce labarin ta abu na gaba sai ya ce mislu kana fi ma ta kaddama to kwanan kwacin kana din abin da ya gabata shi ne sara wa laisa وأصبح وأمسى وأظهر وظل وبعد وتسمى هذه الأفعال أخواتها شوف وتسمى هذه الأفعال وتسمى هذه الأفعال فلا تلاقي الأفعال إلا من إلى تسمى هذه الأفعال ولم تر الأفعال إن ميل إلى هذا ولم الأفعال ميل إلى هذا الثاني ما تهت به من جميل هذا المسجد إيه؟ بدل بدل من هذه الكفر وربما هذه الأفعال هكذا يبقى أين التي هذه شدة الفائدة فالأفعال شدة بدل شدة بدل إيه؟ shi wannan kaza ne shi hadihi wannan shi ne na'ibul fa'il marfu alamatu rafihi الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة البناء. حركة البناء دومين بي حكى تجريت فذاك في مقدار قوتها. وشي ولين يا شغلتو بحركة تجريت شي ولين. saboda haka kenan wannan azi ai V abin da ke V ko
eh azi eh to dike da azi su da akwai ne da bi shi shi kare kuma ba ba ba da kuma ba bi eh?
bi bi bi ka da ne harfin ishara a ha ailil ishara eh V din kuma ba shi ne
mun gane ko to kenan kaga shagaltuwar wuri da harkar bida shi ne ana gaban to shi kenan dai akawati to shi kenan yau kuwa akawati to wannan akawati shi kuma malama mun me ne irabin akawati akawati eh
haka هذا yake محل غير هذه الاسم haka yake jamu ma misali
ليه عمال هيك مرفوع يقوم يقوم يقوم a wani a fara karɓar wannan
masu ne yau a kakakata da matsayin ne eh mahul tare idan ma alamar da tsiri في الكثرة لأنه يوم على الفارق شيء قبلنا الفارق إن إن المسلمين والمسلمات هذا كان سبب من مسؤول كما قلت لك كما كتبت لو كنت جدا وده من ذلك يوم المدرسة من سيدي أبو الأشرف سيدي لكل فعل من هذه الأفعال مضايق وأمر kuma wancan da aka kawo shi kusan mazi mazi mazi sai duka duk wani afalin suna da fi'i da amur mudari da kuma amur ya amala ni amalar mazi kuma su ma za su aiki irin aikin mazi illa laisa sai dai laisa ita kadai wala yaji min ha mudari wala amur ita babu jin saboda haka laifin haka take ita ba ta da abubuwan da ba mun gane ko kuma yanzu nan tayi da ita to sai mu koma yake kana wa aka wasu ita al'amfila a bangaren sama sai azzihamu shadidu turmutsin ko cincirin da mai tsanani ne albaitu da zai ɗakin tsaftace ne to can na ɗaya da na biyu na gefen hagu sai ce kana zihamu shadidan ko ga azzihamu mubtada ne shadidun kaba to kana ta shiga sai ce kana zihamu shadidan kana zihamu shadidan ko ga kenan yanzu a zihar ya zama shi ne ismu illa shadidan shi ne kamar ka ko to kun fahimci wannan sai na biyu ce albaitu nazibun sai ce kana albaitu nazifan kaga kana albaitu nazifan albaitu ismu kana nazifan kamar ka to sai ke cewa a tsawo kasirun tufa gajeruwa ce sai ke tsara tsawo kasira tufa ta kasance gajeruwa albarku karisun sanyin mai tsanani ne tsara albarku karisa sanyi ya kasance tsanani sai ke alkalin ƙauyen da hidimar gidan da karfa ne sai ke laifar kadin ƙauyen العامل نشيط ما يكتم ما يكتم نشيط اللي كذا كذا سيدي ليس العامل نشيطا فعيش ما يكتم نشيطا لما النهم مريض ما يحدم بعد ذلك النهم مريض wani ke cewa wai duk matsalolin mai kuɗi na lokaci matsalolin talaka na noma gobe. Kun gane wani magana? Duk ciwon da yake samun mai kuɗi kwaɗar tara ne wane ne nomomin ne. Abin da shi ne shi kuma talaka ta fi hankalin sa noma gobe ya bayar abin. Kun gane ko? saboda haka kenan annahim mai zari ko kace mai hadama maridun mara bai lafiya saboda lokacin abin da ya wuce ka'ida ko sai shi sai ce asbaha annahim marida mai hadama mai zari ya mai gari ashe da lafiya aljakum bir yanayin mai saukar da ruwan sama أصبح الجو ممطرا ينهي وعيد حين العامل متعب mai aikin ko ma'aikacin abin gajiyar wato ya aiki kin hayya ga sai ke cewa amsal alim muta'abbad mai aikin ya waye gari abin gajiyarwa az-zahabu zalimun faran mai yankwarewa ne sai ce amsa za'aru zahira kuren ya waye gari na mai yankwarewa sun fata kuma abin da za mu kasa da kana da fara da laifa da asba da amsa kowa ma'anar da yake nuni zuwa gare ta daban ce sannan kafin nan kada din nan kusa shi ne na wadda yana bin abubuwan daki daki gwargwadon kwakwanan ɗalibai daga kanan abubuwa zuwa sama za mu kada dinnan da ya suma wani da ita ba fa ko da yaushe kana take kasancewa da irin wannan yanayin ba mun gane ko kana kana yunci akwai kana tamma akwai kana nagisa to wannan kana din nagisa kana nagisa alamar ta ta shiga cikin mubtada da khabar sai wa mubtada rafa'a sai wa khabar nasaba ita kuma kana tamma ba da wannan bukata abinda take bukata kawai fa'i yanzu misali cikin qur'ani ba da kisocin da sa da Allah yake magana harkar gado menene فيكون نساء فوقت فلهن وإن كان واحدة فلها النصف فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف وكذا إن ممكن وإن كانت واحدة هذا كان هذا مناقصة kenan wa in kanatil warithatu wahidatan warithatu shine isim kalwa sannan wahida shine kamar kamar in mun ce wa in kanat wahidatun kenan sai ya zama wannan kana da mana wujida ya zama wujida mun gane ko illa an takuna tijaratan hadiratan ko tijaratun hadiratan shi ma kamar wancan ya ga tijaratan kenan mai tarancin mu'amalatu tijaratan hadiratan har sai da shi kawai mun gane ko to haka أي شركات في قصة الشرع فأما أنا كوي أقوم أنا إن الله غفور رحيم الله غفور الله غفور رحيم الله غفور رحيم فسيك كان وكان الله غفورا رحيما duk da sun da cin Qur'ani ko sai sa to na farko ita kana abinda take nuna ba sifantuwar mubtada da wannan labarin tun kafin ba da labarin bi da kace kana sauka wato kana wannan kana rajulu tajira tun kafin ka ba da labarin kenan kasu ma'ana kenan ittasafa bil khabari qabla kalamin mutakallim kafin da sabai da zan shi mun ta ya tafi da wannan kan abin nan shine abin da kar kake nunawa to a sai dai wata yin mulahaza a cikin halayya ta mutu yana da wannan kawun din akwai lokacin da babu shi bai da kace kana zaidun tajira akwai lokacin da ma ɗan kasuwa ba amma zai rika maka ban labarin zama ɗan kasuwa to amma a wajen sifofin Allah shi da za ka ji ba da mu da tsoro suna hikima sun ce wa kana Allah ga kore ma Allah bai bushe ba Allah bai bushe ba yawwa ma'ana ke da tuntun a tuntun dai idan ka ce wa kana Allah wa Allah ya kasance kenan da akwai lokacin da kake قال الله عليه وسلم الله بكل فضل من نعم to kuma tsara yana nuna canzuwar mubtada zuwa ga halin kamar a wani lokaci idan da kace tsara kawo kasira wato yanzu doguwa ce amma yau da kullum yau da kullum ana saka ta ka koma ya kaga wato kenan an an samu an tahawul canji daga hali zuwa hali abin da tsara take nuna wake nan amma ka ce tsara bai kadima za ta samu ne to sannan ita kuma laisa laisa kadin kauyen ita kuma tana kore sifantuwar mubtada da kawai kore shi take ma'ana misalin da cewa wannan mubtada bai fadu da wani haɓar ko ga can da aka ce a sau a da aka ce alƙalimu ƙauyun kaga an yi ta karba ne na kula aka ce laisa da ƙalimu ƙauyun to an kore ta farko mubtada da wani haɓar shi da abin da laisa take fa'idantarwa to sannan asbaha ita kuma tana nuna taƙaitaccen lokaci takaitaccen lokacin da mutala ya tafi da sama kaga da kace asba'an nadimu mariba mai kadama mai zari ya waye gari mara lafiya kenan kafin waye garin kalawai ki kafin waye garin kalawai ki to sannan nan da kace amsal amilu mut'amal amsa ta ga yammaci an farfarin kenan da da rana kada mai shi kada mai shi to amma da yamma da abin ya faru kuma ita ma ta rana ne a kai ta lokaci haka nan an farfarin da rana to in mun kalla ta sai kuma ce algama mu kasifu wato ga jimaran mai kauri ne har sai ce abhal gama mu kasifa ga jimaran ya yi halbi ya halzantu wato kenan a lokacin haske ya kasance wani haske da safe ba aka yi ta ba amma biya hadi ya yi ba kaga take ta lokaci amma take nuna sannan aw ashariku mustahima titin ya halittu yana cike da mutane kada shi ma haka to sannan sai ce al-maqru razirun ruwan sama mai yawa ne sai ce walla al-maqru razira wato walla ya wuni ma'ana wuni tsir haka aka wuni ana yin sa to shi ne ma'ana walla walla ruwan sa'ira wurar ta waye rikin tashi to kaga ita ma abin da take nuna wa zan take take lokaci to sannan yace al-misbahu muttakil fitila tana ci sai ce ba al-misbahu muttakila fitila ta waye rikin tashi kaga yana cewa shi cikin lokaci sannan ba da maridu muta'alliman wannan lamin ya waye gari yana mai jira da cikin sa to wannan babu lokaci na so a ce mun ɗan ka kawo abin nan yanzu kun ganin da asba da amsa yadda ka take kama to da asba da amsa su ma akwai wanda suke kama amma nan nawaki suke kawo misali kin alqur'ani fa subhanallah hina tumsuna wa hiya tusbihun hina tusbihun wannan wata irin ce asba ne kama hina tumsuna yayin da kuke shiga yammaci wayar da su duniya da kuma kuke shiga safiya wannan kiran ta kama ba na isa ba ce ba ba da bukatar gani ko akwai wanda bai kawo ba sai an shiga da biyu rike da su misali kun ga akwai fati'a akwai zala akwai bariha da ilimin annabi kuma sai an riga su da na san rigare su da daga korewa ko dai na fayi ko na ayi ko dai ya zamo cewa wanda za a amsa ko da za a ajira kun ga ita faci a mafi yawa ko kuma sai a nafsa ba za a mata mata na fayi sai a ajira a rufe bai tabbata da kuri yusuf kenan la tabbata ba kawo la'in ba amma dai ba za a kai da ya ji kawai a dole a kai da wanda bai kawo su ba domin su suna bukatar wani aiki sai an gabace su da nafayi ko lahani sannan za su yi wannan aiki. Wallahi na so a ce aka kawo misalai da cikin Qur'ani tunda da ala lamoyi ne mafi yawa. To amma yanzu mana adam dai su tsawa ina sunan laisa ina labarin laisa laisu sawa'a ina sunan ina labarin sawa'a kuma ga shi ma na kada ka rubuta ta a ka rubuta ta a takarda
laisu eh
laisu da
gaba daya a laisu ilo wa bai
ba da jawa laisu sawa'a ma ka rubuta ne halarwa sai halarwa abokan وإن كتاب ليس إلى أولى إلى الأبائل
Sunan shi ne ismu haɗin. Kawai kabara Eh?
kawar ruwa ne kawai To sunan jiki su su din su wato dai da su
wannan harafin ne yana ma'ana ko yana rikon wai su wa ɗan
wato wani ba sa da ma'ana kana nufin sunan baya ne.
to akwai kadiri ba da kudai tuhum Eh?
akwai
ai ka kusa kawai dai dan wannan za ku ta ku da banda sin din mawdin ka saboda haka ma na isa wannan wawun din na shi ne sunansa
na ضمير مبني على السكون في محل رفع على انه اسم ليس سواء كما شيء خبر الخبر هو تعيد على هذا إيه. آه. وأصبح فؤاد كل موسى خالدا وأصمت Umar نعم وأصبح فؤاد قلب موسى فارغا إلى سر إلى رمان
أمي
أم إن نعم شيء سنة شيء سنة مالك شيء سنة to shi ummi shi ne su kan ya za su yadda mufti da yanki yawa
Fa'adu shi ne biyu da fu'adu shi ne sunan to ina labarin tsariga.
to shi kuma ummi na fu'ad ummi me ne da ummi fu'adu shi ne ismina huwa mubah ummi mudafir ilayhi to kuma sannan shi ma din mudafir ilayhi ah, fu'adu ummi mudafir shi ma kuma Shi ma mudafir mudafir.
ilayhi. shi ma mudafir mudafir mudafir ilayhi. Fariga shi ne kawai Ah.
فيظل وجهه مسودا
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ول وجهه مسودا وهو كظيم عمر ظل وجهه مسودا shi ne hizba balla to musu wadda fa shi ne kama za mu sa cikin shuwa وجهه فيش من eh وجهه ويش wani hu to wani to hu shi ki hu din fa
دليل ha to me mu dai mu da gani ya kamata ya zama wani hu da ban hu da to shi hu din me mu dai ka
مضاف إليه mudabu ilayhi ai mudabu ilayhi da ruri kuma ga shi ke hu
واسم مبني Babban dalilin. Babban dalilin. Eh, ita da haka ake. Ta, Allah ya samu ya ci.
Wai a nan bayanin da muke